أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da fallarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darsin namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na ɗari da tamanin da biyu kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir arrazi muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya to za mu tashi ne a cikin suratul furqan kamar yadda muka saba muna bin jerin ayoyi ba wai tun da littafi biyu ne muka haɗa kenan bayuwa mu bi jerin littafi to masalar da za mu tashi akan ta suratul furqan a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi ya sanya nomba 1 a wajen suratul furqan mai tahqiqin littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi to shikenan sai ya kawo an sanya mata suna suratul wato furqan tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rubuta bi masma'in minhu a jin shi kenan jin ya kai gare shi da kunnansa ya zo a cikin sahihul bukhari daga ibn al-khattab ya ce akwai hisham na ji hisham ibnu hakim bin hizam yana karanta suratul furqan a cikin lokacin zamanin rayuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sai na saurari karatunsa nan ina fassara abin da ya rubuta ne ka kawo da larabci yace to sai gashi yana karanta wasu harufa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai karantar da ni su ba ma'ana yana karatu da wata huska ta wata qira'a nan an ce huruf ba ana nufin harafi ba irin wangana abin ga huruf na qira'at domin an saukar da qur'ani akan harufa guda bakwai malamai suka ce ba kira'a bakwai ake nufi ba a haruffa bakwai su ne kira'o'i guda goma waɗansu malamai kuma suka ce a haruffa bakwai su ne kira'o'i guda goma amma ƙarshe aka shafe yanzu da wato kira'a goma suna cikin harafi guda ne akwai saɓani tsakanin malamai mai so ya koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ya ga bayanai na malamai da kuma mabahith fi ulumil qur'an na manna khalil qattan da sauran dai littattafai bayanai ne na malamai suna da yawa sayyidina umar yace fa kittu usawiruhu fi salati na so in abka mishi wato in kai masa hari shine usawiruhu yace to fata sabbartu sai da sai nayi hakuri hatta sallama har sai da ya sallame fa labbabtu bi ridaihi sai ni ci kwala sama an kama wato wuyan sa kenan labbaba wato kamar ya kama wuyan abin nan ko na kama wato zanin sa ko ko kamar na ci kwalar sa yace fan talaqtu bihi aquduhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na tare shi zuwa ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها yace na ji wannan yana karantawa da wasu harufa waɗanda ba karantar da ni su ba alhadith kenan wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kenan sunanta suratul furqan ya tabbata wala yu'rafu li hadhihi sura ismun ghayra hadha kuma sura ba a san tana da wani suna ba in ba wannan ba wal mu'addibuna min ahli tunus kenan nan magana ce ta ibnu ashur yana cewa mu'addibun an gane ko kenan magana daga cikin at-tahrir wa tanwir an ka dauko ta ya ce to wal mu'addibuna masu ladabtar da yara ma'ana masu karantar da su don kalma ta at-ta'dib an yi amfani da ita tun a zamanin dauloli na musulunci na farko daular abbasiyya zaga an ce mu'addib wato kamar wanda an ka dauka malami na musamman mai karantar da yaro min ahli tunis amma sai zaman to yanzu daga baya tana ana amfani da ita a wurin su wurare dukkan malami mai karantar da yara kuma ma wato yaro guda ba ko yaran manya don galibi wancan lokacin 'ya'yan masu kuɗi da masu mulki su ne ake ɗaukan ma mu'addib saboda malami ba wai karantar da kai da yi ba kuma ya baka tarbiyya da ilmi da ilmi na zamantakewa da yadda ake mu'amala da mutane yace to wal mu'addibuna min ahli tunus yusammunaha tabarak al furqan kenan inji ibnu ashur rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin masu karantar da yara a tunus suna kiranta tabaraka wadda ake fadin tabarak al furqan kama yusammuna suratul mulk kama yadda suke kiran suratul mulk tabaraka wa tabarak al mulk kenan don su bambanta ووجه تسميتها ووجه تسميتها ابن دي سان كسن يابت سونا سوره الفرقان ان جيشي لوقوع لفظ الفرقان فيها ثلاث مرات دومين كلمه الفرقان تاذو ا cikin ta so uku fi awwaliha an gane ko a farkonta an gane ko wa wasatiha da tsakiyarta wa akhiriha da kuma karshenta min at-tahrir wa at-tanwir yace kadiba cikin at-tahrir wa at-tanwir in jishi Sheikh Mustafa Al-Adawi to wannan kenan sannan kuma abin da nake son in ja hankalin yan uwa ma'ana surorin alkur'ani tunda sunayensu sun tabbata a cikin mushaf na Uthman dukkan su gaba daya ko da misali ba mu ci ba sai mun sha wahala ba ta neman nasoshi yana da kyau a ƙara neman nasoshi a ƙara tabbatar da sunayensu a ƙara cikin sahih bukhari ya zo ko cikin sahih muslim ko kuma kaza kaza babu tafsiri tunda da ilimin tafsiri babu ne na riwaya shi ma saboda abinda an karwaito ne daga manzo sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai shi yasa za ku ganin littafan tafsiri musamman irin su sahih al-bukhari al-kutub sita zaka suna keɓe kitab tafsir kitab tafsir an gane ko to tunda sunayen sahabbai sun saka su cikin alqur'ani kiran wannan shi kanshi wata riwaya ce mai zaman kanta tunda sahabbai ne suka sanya suna kina abu ne wanda suka ji daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma an kai ittifaki a zamanin Uthman duk abinda an rubuta wato alqur'ani ne kiran wanda ma ya isa hujja bayan abinda za a iya karawa kuma wanda zai kara tabbatar da wannan to wannan shi dai ne kuma su da take budewa da tabara a cikin alkur'ani guda biyu ne wato da wannan budewa kenan farkon sura tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira da kuma tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir to wannan shi ne eh mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 752 malam yace fa in qila idan anka ce al-khalqu kalima ta al-khalqu tana nufin huwa at-taqdiru qaddara abu ومنه قوله تعالى يا رجل تكينش فضل الله سبحانه وتعالى وإذ تخلق من الطين لو كشن الله تما النبي واتو إيسا كنان أسكن سورة المائدة آية تدريد قوما وإذ تخلق من الطين كنان كتنا تن ياتي أفكر نعمتي عليك وإذ كنان كتنا نعمتا غريك تخلق من الطين أطفينا أكن وانشان wato lokacin da kake kaddara abu ma'ana ka kwaba shi ka daidaita shi minatini daga wato wato taɓo ko yunɓu ko laka min at-tayr ka hay'ati at-tayr kamar tamkar at-tayr tsuntsu fa tanfukhu fiha sai kai busa a cikin ta fa takunu tayran bi idni sai ya zamanto tsuntsu ne da izinin Allah kina wannan ya nuna maka shi isan ba Allah bane ba shi ya busa masa rai ba amma da izinin Allah ne yayin wannan an gane ko yawwa sannan kuma can cikin suratul ma'ida bi izni bi izni wanda cikin suratul ma'ida cikin suratul ali imran kuma bi iznillah bi iznillah bi iznillah saboda nan domiri ne shi annabi isa yana magana nan kuma Allah ne yake magana yace uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika iz ayyatuka bi ruhil qudus kaga domiri ne na Allah amma can cikin suratul ali imran kuma isa ne yake magana sai yace bi iznillah tunda bai cewa bi izni tunda shi ba Allah bane kaga ta harda ka gane bi izni bi izni yana cikin suratul ma'ida bi iznillah bi iznillah yana cikin wato suratul ali imran sannan kuma meye hikimar bambanta su can bi izni Allah ne ya fara magana ce uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika amma a can cikin suratul ali imran annabi isa ne yake magana ina fata an fahimce ni wa rasulan ila bani isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin kaga anni damirin na annabi isa yana magana ni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله to dan haka yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci wato irin waɗannan bambance-bambance da akwai na ƙira'at ko kuma mu ce ƙira'a ta karanta abu a cikin alƙur'ani sannan kuma ya fahimci wato yadda abin nan yake anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi an gane ko can kuma cikin abin nan fa tanfukhu fiha ne saboda abin nan domin yana iya wato bambanta ina fata an fahimce ni kuma akwai kira'o'i daban-daban in muka diba wato anni akhluqu lakum min at-tini in muka diba imamu nafi da abu jafar sun karanta inni akhluqu lakum kaga yana da kyau ka wani je an karanta da wato abin nan ya sa tsammanin abin nan ibnu kathir da abu amr sun karanta anniya duk da yake shi ko saura sun karanta anni akhluqu lakum yana da kyau ɗalibin ilimi ya san wannan ka hayati tsairi fa anfukhu fihi fa yakunu tsairan bi iznillah ina fata an fahimce ni fa yakunu tsairan bi iznillah to abu ja'far ya karanta fa yakunu at-ta'ira bi iznillah ina fata an fahimta fayakunu wato ta'iran bi idnillah ka hay'ati ta'ir kenan Abu Ja'far ya karanta fayakunu ta'iran bi idnillah Imam Nafi' da Abu Ja'far da Yaqub akwai qira'o'i daban-daban yana da kyau dalibin ilimi ya fahimce su to almuhimmu dai yace to da an ka ce wa istakhluqu min at-tin a cikin suratul ma'ida ay tuqaddiru kana qaddarawa domin kana kwaba abu ka daidaita shi fa ma ma'ana qawlihi ta'ala menene ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa khalaqa kulla shay'in Allah shi ya halicci dukkan komai fa qaddarahu taqdiran sai ya qaddara shi qaddarawa fa annahu qala ta'ala to in an ce kalima ta khalaqa tana nufin qaddarawa yace to kamar dai an ce fa annahu qala ta'ala kamar Allah ya ce wa qaddara kulla shay'in Allah ya qaddara dukkan komai fa qaddarahu taqdiran sai ya qaddara shi qaddarawa malam yace qulna za mu ce al khalqu in an ka ce nan al khalqu an gane ko sannallahu ta'ala an gane ko ko kuma sunnatullahi ta'ala tana yiwa akwai ta'un ba a kawo ta ba ko ko sannullahi ta'ala an gane ko kamar ga sunna ta Allah subhanahu ta'ala ga abinda wato al'ada Allah ta gudanar da shi bi ma'anar ijad ana nufin samar da abu wal ihdaf da kagar abu babu shi fa ma'anahu abinda ake nufi wa aujada kullu shay'in Allah ya samar da dukkan komai nan ba halitta bane balle a ce kalimar kaddarawa ce ta mai baita so biyu kamar an kawo kalimar da babu bukata a kawo ta an ce wa qaddara kullu shay'in fa qaddarahu taqdira tunda an ce wa khalaqa bi ma'ana wa qaddara kenan kamar akwai alhashu a cikin ilimin balaga ma'ana an kawo kalmomin da za a ga kamar babu bukatar wato sai an kawo su yace to in an faɗe shi game da Allah subhanahu wataala fa ma'anahu abinda ake nufi da shi domin da an kace sannullahi ta'ala sunna ce ta Allah sunnatullahi fil ladina khalu min qabl ko sunnata man qad arsalna qablaka min rusula da sauransu yace to wa fa ma'nahu abinda ake nufi da shi wa aujada kulli shay'in Allah ya samar da dukkan komai muqaddaran an gane ko Allah ya kaddara shi an gane ko musawwan Allah ya daidaitar da shi muhayya'an Allah ya shiryar da shi lima yasluhu lahu ga abinda yake wato ingantuwa zuwa gare shi ga abin da ya dace da shi la za'idan Allah bai halicce shi ba ya daɗu ko ya ƙaru ko ya wuce alama taqtadhihi al-hikma har ya wuce hikma wala al-maslaha ko ya wuce maslaha wala naqisan an zalik ko bai tawaya daga wannan ba kenan sai zaman nan khalaqa kulli shay'in awjada kulli shay'in ake nufi الثاني نبي أن معناه أبن أكي نفي وقدر له ما يقيمه ويصلحه an gane ko kenan da an ka ce wa khalaqa kulli shay'in Allah shi halicci kowane abu fa qaddarahu taqdiran ya qaddara mishi to nan ba ana nufin abin nan ba kenan qaddara lahu ne sai an ka ce qaddara wa khalaqa kulli shay'in fa qaddarahu taqdiran an shafi lamun kenan wa qaddara lahu bayan Allah ya halicci abu ya qaddara mishi ma yuqimuhu abin da zai wato rike shi zai daidaitar da shi wa yuslihu zai gyara shi ruwa da abinci da iska da kaza da kaza au qaddara lahu rizqan koko Allah ya kaddara mishi arziki wa ajalan da ajali lokacin da zai fara da lokacin da zai kare don Allah ya ce kullun yajri li ajalin musamma wa ahwalan Allah ya kaddara mishi halaye waɗanda yake tafiya a kansu bacci cin abinci jin yunwa tajri alaihi da suke gudana akan shi dole ne waɗannan abubuwa sai su gudana akan shi dan ba wanda isa ya hana irin sunna ta Allah ta gudana a kan shi ina fata an fahimci ni kina sai ya zamanto an samu bambancin ma'ana tsakanin halaka da kaddara ina fata an fahimta to wannan shi ne abinda an kaso a bambanta tsakankanin su a bambanta tsakanin kalima ta halaka da kaddara sannan idan muka duba kuma abu na gaba babi na aqida shi annabi Isa da yace anni akhluqu lakum ai shi ba Allah bane to kenan an san da shi ba halitta yi ba shi yasa mai cikin hadisi ranar tashi alkiyama za a ce ma waɗanda almusawwirin waɗanda suke wato yin suranta abubuwa masu halitta za a ce musu ahyu ma khalaqtum ku rayar da abin da kun ka halitta ai ba da nufin sun halicce su ba abin da sun ka kaddara a nan duniya sun kai masa sifa irin sifa ta halitta Allah subhanahu wa ta'ala to sannan kuma kenan ba a iya kamanta kaddarawa ta Allah da kaddarawa ta Annabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim domin kaddarawa ba ɗaya bace yana da kyau mu fahimci wannan to wannan shi ne abinda malam ya kawo a gurguje to sai mas'ala ta gaba mas'ala ta 753 malin yake cewa fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fi wasfil janna a cikin sifanta aljanna kanat lahum jaza'an wa masira ita aljanna ta zamanto sakamako ga yan aljanna wa masiran da makoma wa hiya ma kanat ita ko aljanna ai bata kasance ba wa inna ma takunu kadhalika ba'da al-hashr aljanna ta zamanto wa sakamako da makoma ba'da al-hashr bayan an tayar da mutane wan nashr kuma bayan an tayar da su to nan ya kamata ya ce ba'da an-nashr wal hashr bayan an tayar da su koko sannan kuma aka kora su domin alhashri na nufin korawa ko gaggaba an gane ko korakawa sannan kuma annashru yana nufin tayar da su to kaga ai ya kamata a kawo annashru da alhashr amma nan ba kuskure bane malam yayi yayi wato alwawu la tufidu tartib ita wawun ba ta nuna tartibi kamar yadda Allah ya ce walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama waɗanda suke kwana dare suna yin sujjada ga ubangiji suna tsayuwa kaga ko sai an fara tsayuwa sannan ayi sujjada a cikin sallah da haka ba kuskure bane kawai dalibin ilimi ya ce malam yayi kuskure to malam ya ce kulna za mu ce inna ma qala kanat abin da yasa Allah ya ce kanat ta kasance li anna ma wa'adahu Allah ta'ala domin abin da Allah ya yi alƙawari fa huwa fi tahaqquqihi shi wannan abin cikin tabbatar sa ka annahu qad kana kamar ya kasance au ma'anahu ko ko a ce kanat fi ilmin lahi ta kasance a cikin ilimin Allah maktubatan an rubuta ta an wajabta ta fil lauhil mahfuz a cikin allo wanda a tsararre na Allah subhanahu wa ta'ala lauhil mahfuz kenan annaha jazaohum ita ce sakamakon su wa masiruhum kuma ita ce makomarsu shikenan sai ce ta kasance can a cikin ilimin Allah ko ta kasance domin abu na an yi an kare ba wanda ya sai hana Allah ya zartar da wato abin da yake so to sannan kuma waɗansu su ce a irin wanda kana ma domin kana tana iya zakuwa da ma'anoni daban-daban na fata an fahimce ni ka koma cikin littafai na ulumul qur'an misali mabahith fi ulumul qur'an kaga kana koma ana nawa take dauka shi yasa fi'ili in baka san koma ana nawa ke dauka ba akwai matsala ka koma cikin al-itqan fi ulumul qur'an na imam suyuti kaga fi'ilul amri ma'ana nawa ke dauka fiye da ma'ana 20 sannan ka koma cikin ma'anin nahwu na uku na ustaz dr fadil samar ra'i kaga fi'ili madiyan dauka ma'ana fiye da goma fi'ili mudari yana dauka ma'ana fiye da goma wanda yana taimaka ma ɗalibin ilimi kai ya fassara aya ko hadisi ba daidai ba wallahu ta'ala a'lam kinan suna ganin cewa ita kana lokacin ana kawo ta dan karfafa ma'ana kamar da ibnu malik ya faɗa wa qad tuzdadu kana fi hashwin kama kana asahha ilma man taqaddama kana ana ƙara ta dan karfafa ma'ana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance mafi alkhairin al'umma da aka fitar daga cikin mutane wadansu daga cikin malamai da su tafi cewa nan kuntum kawai an kawo kawo ta dan karfa ma'ana ma'ana antum khayru ummatin ukhrijat lin-nas dan a lokacin da ake magana ai suna nan wadansu kuma suka ce a kuntum kun kasance domin Allah ya bada labarin ku ko ko kuntum kun kasance a cikin lauhil mahfuz kamar yadda malamai suka yi bayani dan haka dai fage ne wanda yake na buƙatar ayi bincike kwarai da gaske wallahu ta'ala a'lam to eh mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 754 malam yace fa in qila idan anka ce ma fa'idatu ta'khiril hawa fi qawlihi ta'ala menene fa'ida da anka jinkirta kalima ta hawa anka kai ta karshe fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ina fata an fahimta aya ta 43 kafin mu je wannan ayar afwan in uwa musulmi mas'ala ta 128 a cikin littafin daf'u hamil ittirab an ayatul kitab ya kamata mu fara bayani akan ta domin ita ce take akan layi domin ita ce aya ta 24 malin yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ashabul jannati ma'abuta aljanna ko yan aljanna yawma idin a wannan rana kenan yau dan Allah ya ce yawma tashaqqaqu wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila al-mulku yawma idin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman alal kafirina asira ko ko inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhil lilmujrimin wa yaquluna hijran mahjura wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ashabul jannati yawma idhin kenan yawma idhin kenan ai kuma zuwa ga wato la bushra yawma idhin lilmujrimin ko kuma yana iya kuma zuwa ga yau makadim na ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura kina at-tanwin nan tanwini aywadun anil mahdhuf sai ka kuma cikin sharhin alfiya ta wato ibnu malik na sharhi da ibnu aqil kaga tanwini kuma ana nawa yake dauka da sauransu da nau'ukan sa to ashabul jannati yan aljanna yawma idhin a wannan rana khairun mustaqarran su ne mafi alkhairin matabbata wa ahsanu maqilan su ne mafi kyawun wato maqilan bacci domin daga kailula ne ƙala ya ƙulu ya faɗa ƙala ya ƙilu ya yi baccin rana kenan ƙala ya ƙulu ƙaulan ƙala ya ƙilu ƙailulatan sai an yi hattara wani lokacin in ya zamanto da wawan da ya unse ma'ana ta canza wani lokacin kuma ba ta canzawa mata ya mutu ya mutu mata ya mitu ya mutu mata ya matu ya mutu ma'ana ba ta canza ba amma ƙala ya ƙulu ya faɗa ƙala ya ƙilu ya yi baccin hantsi kenan malam yace to hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja ta dullu tana nuna alan qida'il hisabi qari wa hisabi fi nisfin nahar a cikin rabin yini gurgurun kidan rabin yini li'anna al-maqila malam yace domin shi al-maqil kalima ta al-maqil lil qailulati tana nuna al-qailula baccin hantsi aw makaniha ko ko wurin bacci wanda ake yi na hantsi ma'ana sai na sai zaman to kalima ta maqil domin kalima ta wato maf'il ko maf'al tana iya ɗaukar ma'anoni guda uku zuwa guda hudu wani lokacin ta ɗauki wuri sannan ta ɗauki zamani sannan kuma ta ɗauki almastar aikatawa shi yasa kenan da zarful zaman da zarful makan da kuma masdarul mimi an gane ko ko ismul masdar ma wani lokaci na fi'ili sulafi sai zamanto duka suna tare da juna amma in ruba'i ne in ka ce ruba'i kamar fi'ili wanda zo wanda ya wuce harafi uku ya kai hudu da kumasi kinshi da abin da ya kama ya sama to shi da kamar misali akrama yukrimu mukrim wanda ya girmama mukram wanda anka girmama to mukram yana ɗaukar wanda anka girmama ismul maf'ul kenan wanda shi a cikin sulafi ismul maf'ul bai zakwa galibi da ma'ana ta wuri ko zamani amma a cikin wanda ya wuce harafi uku to mukram yana nufin wanda anka girmama mukram yana nufin wurin girmamawa mukram yana nufin zamanin da aka girmama mukram kuma yana nufin almasdarul mimi sai ya dauki ma'ana hudu kenan tun da ya wuce uku din nan kuma yana iya ɗaukar ma'ana hudu wannan kuma bayani ne na ilmu sarf shi yasa malam yace li annal maqila domin shi wurin da kalima ta almaqil lil qailuwati tana nufin yin bacci karan kansa ta kuma kinan ba'anan masdar aw makaniha ko ko lurin da aka yi baccin hantsi ko kuma ba zamani ha tana iya ɗaukar zamanin da aka yi baccin kuma bai yiwuwa a ce an yi abu bai da zamani bai da wuri tare suke wahiyar istirahatu malam ya ce to abinda ake nufi da kailula istiraha hutu nisfan nahari an gane ko wato rabin yini fil harri a lokacin zafi lokacin da akwai zafi mutane suna son wato su dan samu wurin ladewa su huta wa min man qala bin qida al hisab daga cikin wanda suka ce hisabi zai kare fi nisfin nahara a cikin rabin yini ibnu abbas abdullahi ibnu abbas radiyallahu anhu an sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin ترجمان القرآن كنن وابن مسعود كنن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعكرمة ده إكرمة وابن جبير ده ابن جبير يتي لدلالة هذه الآية على ذلك لمن ونا آية تانون هكا كما نقله عنهم ابن كثير كما يد ابن كثير يتشراتو ده غريس وغيره ده ولنسى ده كما لمن تفسيري kaga wa gairu nan ta dauki duk wani malami wanda yi wannan riwaya shi yasa uslubi ne na malamai sai su faɗi magana kaɗan amma tana ɗaukar ma'ana mai yawa wa ghairuhu da waninsa to ibnu kasir da waninsa duk malamin da zai kawo wannan ma'ana din ko ya cira to daga su ya shiga cikin wannan ina fata an fahimta malam yace to wa fi tafsiri wa fi tafsiril jalalaini ya zo a cikin tafsiri na jalalaini shi tafsirin jalalaini ba wani malami bane suna yake da suna jalalaini a'a malamai ne guda biyu jalaluddin al-mahalli da jalaluddin as-suyuti shi jalaluddin as-suyuti dalibin jalaluddin al-mahalli ne shi jalaluddin al-mahalli shi ya fara yin wannan tafsiri sai da ya kai rabi ya dauko daga qul a'udhu bi rabbin nas ya kawo suratul al-kahf sai Allah subhanahu wataala yayi masa rasuwa to dalibin sa imamu suyuti sai ka bai dace a bar wani littafi rabi ba mutane ba za su iya amfano da shi sosai ba sai ya dauki uslubin malamin sa duk da yake shi imamu suyuti yana yawaita magana ya ce ya sha wahala kwarai wajen takaitawa don shi bai saba takaita magana ba to sai ɗauko daga fatiha har ya kawo ƙarshen wato suratul isra ya cika wannan aiki na malaminsa ina fata ana fahimta ta to sai shi wanga suna ne jalaluddin mahalli wannan jalaluddin suyuti sai aka hada sai aka ce tafsiru jalalaini domin mutum biyu ne masu kiran waɗanda ake kira jalalu jalalu to don haka ya kamata mu san wannan yace to fi tafsiril jalalaini yazo a cikin tafsiri na jalalaini ma nasuhu abinda nassin sa yake haka karara wa ukhidha min zalika an karba daga wannan bayanin da yazo cikin aya inqida'ul hisabi qari wa hisabi fi nisfi naharin a cikin rabin yini kama warada fi hadithin kamar da yazo cikin wani hadisi intaha minhu malam yace magana ta kare daga gare shi yadda ya cira tuta kaga amana ta ilimi kenan yace ma annahu ta'ala tare da cewa shi Allah zakara ya ambata anna miqdara yawmil qiyama tare da cewa gwargwadon yinin kiyama hamsuna alfa sanatin shekara dubu hamsin ne fi kaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi yawmin kana miqdaruhu hamsina alfa sana an gane ko suratul ma'arij aya ta hudu kenan to duk da yake mun ce nan kaddarawa da za a yi wato kaddarawa ce ba don inin kiyama yana da iyaka ba yana kai karshe shi yawmul akhir a sunan shi na abinda za a kaddara mishi wato kamar misali don tsawon shi ko abin da ya kama da haka amma ba ana nufin ba in ya kai shekara dubu hamsin shi kenan ya kare a'a bai karewa kwata-kwata ina fata an fahimci ne za a kaddara wani yanki ne daga cikin yankinsa ko ko a kaddara yawansa ga irin yadda hankali zai iya wato hararowa yana da kyau mu fahimci wannan malam ya ce wa zahiru fil jawabi abinda az-zahiri a cikin amsa anna yawmul qiyamati shi yinin kiyama ya tulu alal kuffari zai yi tsawo ga kafirai wa yaqsuru ala almu'minin amma zai takaita ga mu'minai ba za su ga tsawon sa ba wa yushiru li hadha abinda yake nuna wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ba'da zalika bi qalil bayan haka da kadan Allah ya fada bayan ya ce wato kina ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa khairun mustaqarran wa ahsanu maqila Allah ya ce almulku yawma idhin alhaqqu lirrahman yi mulki a wannan rana an gane ko alhaqqu mulki na gaskiya kenan kina almulku alhaqqu ne sai an kai fasl بين الصفة والموصوف دا واتو الظرف كينا أنغاني كو ظرف الزمان yini na wato mulki na gaskiya a wannan rana lirrahman yana ga Allah mai rahama duk da yake mulki na gaskiya ba yana ga Allah tun anan duniya amma ran nan ne babu mai ja a nan duniya kuma akwai masu ja da Allah wa kana yawman al kafirina asira wannan yini ga kafirai wato mai tsanani ne fataksisuhu malam yace da Allah ya kebace fataksisuhu usra zalika al-yawm bil kafirin kebancewar da Allah yayi matsananin kiyama ga kafirai ya dullu ala anna al-mu'minina laysu kadhalik kinan wannan yana nuna mu'minai su ba haka suke ba da mafhumul mukhalafa ne akai aiki kinan wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa zalika yawm idhin yawmun asir wannan yini yini ne mai tsanani ala al-kafirin ghayru yasir ga kafirai ba mai sauki bane suratul muddathir aya ta tara zuwa aya ta goma malin ya ce to wannan magana da Allah faɗa ya dullu bi mafhumihi wannan nassin ko dan nassushin suna nunawa game da ɗan abin da an ka fahimta kishiyar aidan kuma ala annahu yasirun ala almu'minina nan da yace mafhum mafhumul mukhalafa yake nufi shi wannan yini ala annahu yasirun ala almu'minina mai sauki na ga mu'minai ghairu asirin ba mai tsanani ba kama dalla alaihi qawluhu ta'ala kama yadda fadar Allah subhanahu wata'ala ta nuna muhti'ina ila da suna masu gaugawa zuwa ga mai kiran su yaqulu alkafiruna hadha yawmun asir kafirai za su ce wannan yini yini ne wanda yake mai tsanani suratul qamar aya 8 asir sun kace asirun ne aka shafe wato ya'un ko kuma wato an ka shafi ya'un kakkace asir anan kenan kafirai suna cewa yini ne mai tsanani muminne ku ba za su ga tsananin sa ba kenan ku ba zai yi tsawo gare su ba saboda su muminne ba sa ganin ba sa ganin na wahala a cikin sa su kuma kafirai suna ganin tsanani kenan ku sai yi musu ƙara yi musu tsawo wa qala ibnu jarir ibnu jarir at-tabari yace in jimalan haddathani yunus yunus ya bani labari an ba'ana ibnu wahab ibnu wahab ya ba mu labari an ba'ana amr ibn al-harith abnu bin harith ya bamu labari anna sa'idan as-sawwaf sa'idan as-sawwaf haddathahu shi kuma ya bashi labari annahu balaghahu wato labari ya zo masa shi sa'idu sa'id as-sawwaf anna yawm al-qiyamati shi yinin kiyama yaqsuru ala al-mu'minin zai zamanto takaitacce gajere ga mu'minai hatta yakuna kama bayna al-asr ila ghurubi shams zai zamanto ne kamar daga lokacin sallar la'asar ne zuwa faduwar rana wa annahum yataqallabuna fi riyadil janna su suna ta wato ya an ce ta kallabu na jirkita suna kai da kawo kenan fi riyadul jannati a cikin wato dausayin aljanna ko lambu lambu na aljanna ko danga danga na aljanna ko garka garka wasu na kiran shi garka garka ta aljanna an gane ko hatta yufraga minan nas ha a kare yi ma mutane hisabi to ya an ka ce ta kallabu na fi riyadul janna shin aljanna za a kai su din ina fata an fahimta tunda ai wanda lokacin tunda ba a kare yi ma mutane hisabi ba to ya za a ce kuma sun shiga aljanna bayan ku sai an kare hisabi za a shiga aljanna ina fata an fahimce ni to sai dai zama to a'a suna cikin dausayi na aljanna ma'ana wani yanki ne ko wani air condition ne na aljanna wanda za a huro musu a wannan wurin shine abin da ake so a ce kakkace malam ya rikici malam yace to wa zalika qawluhu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala ashabul jannati su yan aljanna yawma idhin a wannan rana khairun mustaqarran su ne mafi alkhairin matabbata wa ahsanu maqilan kuma su ne mafi kyawun maqilan wato bacci na hantsi ko abin da ya kama da haka wa naqalahu anhu ibn kathir ibn kathir ya rawaito wannan daga gare shi shi sa'id ibn sawaf fi tafsiri a cikin tafsirinsa ina fata an fahimci ni ko kuma wa naqalahu anhu ibn kathir ibn kathir ya rawaito wannan daga ibn jarir at-tabari malin yace to wa min al-ma'lum yana abu ne sananne anna surura shi farin ciki yaqsuru bihi zaman zamani na zaman tuwa takaitacce da shi in kana cikin farin ciki da lafiya da walwala da wadata sai kaga lokaci ma bai da tsawo wal kurubu bakin ciki wal humumu da damuwa sababul litulihi suna sawa kaga lokaci yayi tsawo ko ko jira in kana jiran wani abu shi yasa wani sha'ir yace wa min al masaibi wal masaibi jammatun hafsul jama'ati bi intizar al wahid wa min al masaibi na cikin musibu wal masaibu jammatun sha'ir yace musibu suna da yawa wa tuhibbuna al mala hubban jamma kenan jammatun suna da yawa hafsul jama'ati bi intizar al wahid a tsayin mutane guda mu jama'a ta zama tana jiran mutum guda sai kaga al'amari ya ɓaci kama kala abu sufiyan abu sufiyan kamar yadda abu sufiyan ya ce ibn al-harith dan harith yarfi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'ana yarfi bayan mutuwan mutum sai a ce yarfi yana nuna tausayin sa kenan yana bayyana sifofin shi na alkhairi ariktu an gane ko ariktu ma'ana da ba da ainun bane domin al'araq da larabci da ainun shine wato gumi ko zuha amma an ka ce ariktu nan da alhamza an gane ko wato abin da ake nufi na kwandare ban yi bacci ba na hana ma ido wato na hana ma ido na bacci shine ariktu na kwana ban yi bacci ba ina fata an fahimce ni kamar yadda yazo cikin alburda ta busiri yake cewa na'am sarataifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridu ladhati bil alami ariktu na kwana duk da shi ya ce arraka ne amma dai duk ma'anar su guda da arika da arraka duka dai da alhamza dai suna nufin rashin yin bacci fa arraka ni afwan arraka ni ya hana ni yin bacci shi ko ariktu na hana kai na bacci ya ce to ariktu na kwana ban yi bacci ba fa ba ta laili la ya zulu sai dare na kasance bai gushe ba wa lailu akhul musibati fihi tulu amma kuma daren wanda amma abucin musiba fi hituru yana da tsanani kenan ranar da suka yi rashin manzo sallallahu alaihi wa sallam sai kwana bai bacci ba kuma daren sai ga yayi tsawo alhali mutumin da shi misali shi bai bai da wata damuwa tare da shi kawai sai ga safiyar ma ta yi saurin wato wayewa wa qala al-akhar wani daga cikin su yace fa qisaruhunna ma al-humumi tawilatun qisaruhunna karamcin dare wato gajeren dare ma alhumumi in mutum tare na yana tare da bakin ciki tawilatun abu ne mai tsawo wa tsiwaluhunna su ko dararrai tsiwaluhunna kenan masu tsawo daga cikin su ma asururi tare da farin ciki kisaru sai su manto gajejjeru kenan babu wani wato matsala tsakankanin su ma'ana in kana cikin damuwa dare komai kasancewa sa gajere sai ya zamanto wato ya mai tsawo gare ka kamar mai ciwon hauri da mai ciwon kunne da mai ciwon ido da mai ciwon hannu wanda suke kira ɗan kakarai ciwon hannu sai ka iske dare yana musu tsawo malin ya ce to wala kada aja da man kala haƙiƙa wanda ya faɗi wannan magana ya kyautata magana ya ce laili wa laili dare na da dare na nafanau mikhtilafahuma an gane ko nafanau mikhtilafahuma yake cewa laili wa laili dare na da dare na nafanau mikhtilafahuma nafanau mikhtilafuhuma wato bacci na ya kore wato sabaninsu fituli wa tsauli fituli a cikin tsawo wa tsauli kuma da kyauta ko kuma da wadata ko da yalwa to tuba li lawi'tadala yace da dai yayi min da'i da sun daidaita an gane ko ma'ana baccin da nake yi ya kore sabanin wato darraina an gane ko yajudu bituli laili an gane ko ya judu bi tuli dare na yana mini kyauta da tsawo asalin aljudu shine kyauta ne kullama bakhilat duk lokacin da matarsa ta yi masa ruwa bi tuli ta kirdar ta yi mishi yalwa ma'ana su zauna tare laila kenan bi tuli laila idan wata mata ce da ake cima laila in ta kirdar shi mijin nata ko samarin nata ai fira sai ya ga wato daurin yayi mishi tsawo wa in jadat bihi bakhila ita ko in ta yi kyauta ma'ana in ta yi kyauta bai tsauli kenan ta yarda da sa'a kenan a sa'a shine wato a tsauli ya daga cikin ma'anarsa in ta yi mishi kyauta da saduwa kenan a tsauli wato yarwa a zauna tare bihi da wannan a tsaul domin abdabiri na kuma zuwa ga a tsaul bakhila sai kuma mi sai daren shi yayi rowa ma'ana dai abin da ke son ya ce idan yana tare da ita to sai ga dare ya yi mi ya zama to gajeri saboda mi saboda ta yi mishi baiwa ta ba shi a tsaul amma kuma in ta hana a tsaul to shi ko dare sai shi sai shi kyauta da tsawo kenan sai zama to kyautar da kyautar dare ba su zuwa tare wa mithlu hadha kathirun fi kalam al-arabi malan yace irin wannan yana da yawa cikin maganar larabawa jiddan abu ne wanda yake mai yawa wa amma ala qawli man fassara al-maqila bi annahu al-ma'wa malam ya ce amma wanda ya fassara daga cikin malaman tafsiri cewa abinda ake nufi da almaqil alma'wa makoma wal manzil da masauki ka kata da kamar kata da rahimahullah Allah shi masa rahama fala ta'aruda bainal ayatayn aslan babu cin karo tsakanin ayoyi ma wato aslan gaba daya tun daga tushi li'anna al-ma'na ala hadha al-qawl domin ma'ana akan wannan ashabul jannati yan aljanna yawma idin a wannan rana khairun mustaqarran su ne mafi alkhairin matabbata wa ahsanu ma'wan kuma su ne mafi alkhairin ma'wan makoma wa manzilan da kuma wato masauki tunda yana iya ɗaukar ba abin nan ba hantsi ba ya ɗauki cewa wato masauki ake nufi malam ya ce domin duk inda ka sauka can ne za ka iya yin bacci ko da ba ba gidanka bane kuma can ne za ka iya samun wato makoma wal ilmu inda Allah ta'ala in mun ce makoma makoma ta yin bacci kenan in baccin ake nufi wal ilmu inda Allah ta'ala malin ya ce ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne abinda malin ya kawo karkashin wato wannan mas'ala to amma akwai abubuwan da ya kamata mu dan ƙara a gurguje domin nan da an ka ce ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila yan aljanna su ne mafi alkhairin matabbata to ainan khairun ba ana nufin yan aljanna to wane ne yan wuta suna da matabbata ne mai kyau balantana a ce ta 'yan aljanna ta fi kyau kaga ba haka ake nufi ba to in muna nufin 'yan aljanna gaba ɗaya akwai 'yan a'raf 'yan tozon 'yan tozon la'arafi kamar da Usman da suke cewa dutsen a'raf wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bi simahu ka gani akan a'raf dutsen a'raf to in mun ce da 'yan aljanna don su 'yan a'raf ana nuna cewa su ma aljanna Allah zai kasu domin rahama Allah tarin jayi fushinsa kenan tunda galibi malamai sun faɗi maganganu daban-daban kan diba cikin tafsiri na al-qurtubi waye su yan ashabul a'raf abinda dai aka firin jayarwa waɗanda aikin su na gari da mummuna aiki zamanto daidai sai Allah ya sa aka kai su a cikin wannan tsakanin aljanna da wuta to daga baya kuma tun da rahama Allah tarin jaye fushin sa kuma Allah zai fitar da ma a aqida ta ahli sunna wal jamaa wato masu sabo daga cikin mu'minai to yan a'raf ma da ya zamanto laifin su da kuma alkhairu su ya zamanto daidai kaga su suka fi min babu aula akai su aljanna to yanzu in mun ɗauki cewa dukkan waɗanda za su shiga aljanna da 'yan wutar da musulmi usat waɗanda za a fitar da su da kuma 'yan araf in ana nufin dukkan 'yan aljanna ake nufi to ya za a yi a ce ashabul janna ta khairun mustaqarra 'yan aljanna tunda har wanda za a fito daga cikin wuta ai 'yan aljanna ne a bai da shi a aljanna misali sannan 'yan araf za a kai su aljanna to duk waɗannan ai 'yan aljanna ne waɗanda kuma suka shiga a farko to ya za a yi a ce su ne mafi alkhairin mustaqarra matabbata tunda ko wanda an ka fitar da shi daga cikin wuta ai matabbatar shi za ta koma ne aljanna wa ahsanu maqilan kuma su ne mafi kyawun maqilan in mun ce maqilan nan masauki an gane ko masauki to kenan ya za mu yi da wannan domin su ƴan wuta waɗanda ba za su shiga aljanna ba ai su ba su da wani alkhairi tare da su na matabbata ko ko na masauki to kaga anan sai an ɗauke shi matsayin maslubul afdaliyya nan ma'ana ismu tafdil maslubul afdaliya ne duk da yake khairun aslin shi akhyaru ne sharrun aslin shi asharru ne to sai laraba su cire alhamza saboda kasratul isti'mal kamar yadda malamai suka yi bayani to sai malamai suka ce nan khairun mustaqarran yan aljanna sune adda alkhairin matabbata wa ahsanu maqilan kuma sune adda wato makoma mai kyau dan kafirai ba su da wata makoma kwata kwata haka wadansu malamai suka ce ko kuma saboda bi saboda ismu tafdili na zuwa wani lokaci ba maslubul afdaliya a cikin suratu hud misali inda annabi lutu yake cewa haula ibanati kunna atharu lakum waɗannan ƴaƴana ne mata su ne suka fi tsarki gare ku to atharu mafi tsarki bai ce hunna tahiratun lakum ba to ai mace ita ce take da tsarki ta fuskar aure amma namiji bai da wani tsarki gaba ɗaya kwata-kwata to na an ce mata suka fi tsarki to su maza suna da tsarki ne kaga ba su da tsarki kwata-kwata duk da kyau su malamai sun ce saboda ya shiga cikin halin tsarki ne ya faɗo da magana ko ko saboda ya nuna musu a tattaunawa ko da ku ɗauki mazan ma suna da tsarki to ai mata sun fi tsarki mai hankali ko ya fi son ya ɗauki abin da shi ne mafi kyawu to amma dai malamai suka ce nan hunna atharu lakum hunna tahiratun lakum su ne masu tsarki gare ku kenan nan sai zamanto maslubul afdaliya ne an cire mishi zancen fifiko to waɗansu malamai sun tafi akan wannan ra'ayi kenan su yan aljanna su ne masu alkhairi matabbata makoma su ita ce matabbata su ita ce mai alkhairi kuma makoma su ita ce mai kyau ba wai mafi kyau ba don wuta ba ta da wani kyau waɗansu kuma suka ce a khairun mustaqarran su ne mafi alkhairin wato matabbata ina fata an fahimci ni daga ‘yan wuta waɗanda za a kai su aljanna da kuma ‘yan ashabul araf waɗanda za a kai su aljanna to ‘yan aljanna su ne mafi alkhairin matabbata daga waɗannan kafin su ma su taso daga wurinsu da waɗanda ‘yan musulmi na cikin wuta waɗanda za a kai aljanna da kuma ‘yan tozon la'arafi kamar yadda aka yi mai haji to wannan shine kenan sai kuma abu na gaba da ya kamata mu ƙara a ƙarƙashin wannan aya inda Allah ce wa ahsanu maqilan su ne mafi alkhairin maqilan wato wurin bacci to nan ba ana nufin aljanna ana yin bacci ba domin hadisi kamar da malamai suke cewa wanda ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ayan aljanna shin suna yin bacci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a annawmu akhul maut hadisi ne na tabrani yace shi bacci dan uwan mutuwa ne kenan ko babu wahala ga yan aljanna kenan babu zancen su yi bacci kuma Allah bai jikin ba dan yayi bacci kuma ba wani abin mamaki bane in Allah ya ce ba za a yi bacci a aljanna ba shikenan ba wata matsala an gane ko annawmu akhul maut kuma Allah ya ce ba sa gajiya la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin kuma Allah ya nuna shi kanshi bacci zaka iske ana masa amfani da kalima ta mutuwa domin yana kama da mutuwa zaka mutum ya kwanta bai rayuwar shi ta fita sai Allah ya gina ma ya dawo da ita shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl Allah shine yake kashe ku da daddare ma'ana yake sanya ku bacci kaga annawmu akhul maut ya tabbata sannan Allah yake a cikin suratul zumar Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma kaga wallati lam tamut fi manamiha Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha Allah shi yake kashe rayuka lokacin da za su mutu malamai suka ce to nan Allah shi ke karɓar rai an ce mala'ikin mutuwa kuma shi ke karɓar rai qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum wasu wani kuma Allah ce a mala'iku suke karɓar rai hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna to tabbas Allah shi yake karɓar rai amma ya sanya wakkalta mala'iku kuma mala'ikun nan sai sanya musu shugaba da waɗanda suke taimaka mishi kina an danganta mutuwar zuwa ga Allah hakikatan in an danganta ta zuwa ga malakul maut shi an ka wakkala ma in an danganta ta zuwa ga mala'iku ai shi ma shi daga cikin mala'iku kuma an sanya masu taimaka mishi to almuhimmu dai bacci dan uwan mutuwa ne shi yasa ce wallati lam tamut fi manamiha kenan wa huwa alladhi yatawaffa allati lam tamut fi manamiha kaga da sai ce shi yake karbar ran wadda bata mutu ba amma mi amma bacci ta shiga kenan annawm akhul maut kamar yadda tabbata wato a cikin wato hadisi dan haka dai yan aljanna kuma ba sa bacci ba sa abin nan ba sa tsufa ba sa fita daga cikinta ba sa dai samun wata matsala wannan shi dai ne ba sa kaki ba sa kashi duk waɗannan abubuwan ba za su yi su ba aljanna domin gida ne na tsarki kuma ƙarshen wato wuri ne to da haka na da kyau an ka ce makilin nan ana ba ana nufin aljanna suna bacci ba a idan an ce akwai wurin bacci ba dole bane in ka zo wurin bacci sai kai bacci so da yawa ba ko a gidanka zaka je ka kwanta kana son kai bacci amma wato baka yi baccin ba to wannan shine abin da ya kamata mu ƙara ƙarƙashin wannan aya saboda mu fahimci wato wannan mas'ala wato da kyau ina fata an fahimci ni wannan hadisi ne na wato jabir ibn abdullah yana cikin wato at-tabrani cikin al-awsat ina fata an fahimci ni to wannan kuma hadisi ne wanda waɗansu sun da'afa shi amma waɗansu malamai sun ingantar da wato wannan hadisi ina fata an fahimci ni yan ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yan aljanna wato ba sa yin bacci wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi ba ci abin da malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala kenan sai kuma wato mas'alar da zamu tashi akan ta zamu dawo cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi a mas'ala ta 754 malam yace fa in kila idan an kace ma fa'idatu ta'khir al-hawa menene fa'ida ta jinkirta kalima ta al-hawa son rai fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin kaga wanda ya riki ilahahu abin bautarsa hawahu sarran shi an gane ko kaga ana iya cewa ara'aita man ittakhadha hawahu ilahahu amma sai an ka ce ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu to menene hikima at-taqdim wa at-ta'khir tunda shi daga cikin balagatu at-taqdim wa at-ta'khir fi al-Qur'an al-Karim wa fi sunnah an-nabawiyya wa fi al-lughah al-arabiyya malin yace wal aslu wannan aya suratul furqan aya ta 43 wal aslu aslin magana ittakhadha al hawa ilahan ana cewa ya riki son rai shine abin bauta kama ta qulu kamar da kike cewa ittakhadha sanama ma'budan ya riki gumki abin bauta to me yasa an kai at taqdim wa ta'khir malin yace kulna za mu ce ho min babi taqdimil maf'uli thani yana daga cikin babi na kaddamar da maf'uli na biyu domin akwai fi'ilin da yana da maf'uli daya akwai wanda yana da maf'uli biyu akwai wanda yana da maf'uli uku to mai biyu din sai an ka kaddama maf'ulu thani alal awwal akan na farko lil inayati bihi dan kula da shi wato dan nuna kula kamata kulu kamar da ke cewa alimtu na san da muntalakan muntalikan zaidun zaidan zaidan zai tafi intilaq wato tashi kenan zai fara tafiya asalin magana kenan alimtu zaidan muntalikan li fadli inayatika bintilaqihi saboda ka nuna wato inayatika wato fifikon falalar inayatika kulakka bintilaqihi da tafiyarsa ka nuna tafiyarsa tana da muhimmanci a gunka to shi sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir dan a nuna maka cewa ilahahu abin bautarsa ma'ana a nuna maka ma'anar da ake son a kai gare ta domin ittakhadha hawahu ya riki son ran shi kaga sai ka jira ila ilaha amma in ka ce ittakhadha ilahahu abin bautar shifa dan a nuna maka munin abin da ya aikata kuma saboda muhimmancin wato a nuna maka munin abin da ya aikata sai an ka ce maka son ran shi shine abin wato biye shi abin da yake so shine yake bi shi yasa idan aya da hadisi suka saba ba hadda musulmi ba wai kafirai ba in aya da hadisi suka saba mu son rashi sai ce a aje aya da hadisi ai aiki da son rashi amma in aya da hadisi za su gyara shi sai ce ai aiki da su to kenan kaga shi ba addinin yadda mu da shi ba a'a son rashi ne yake son abi kenan ya rasa bakan shi a matsayin shi ma matsayin addini yake kamar alqur'ani da sunna Allah kai mu nasari mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 755 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace am tahsabu anna aktharahum anna aktharuhum yasma'una aw yaqilun shin kana sa tsammanin mafi yawancin su yasma'una suna ji aw yaqilun koko suna hankalta su rai kenan an gane ko imamu asim da hamza da ibnu amir da abu ja'far sun karanta am tahsabu sauran sun karanta am tahsibu anna aktharuhum duk dai ma'anar ɗaya ne nan ba su wato bambanci alqira'at ko da wani lokacin sun bambanta ma'anar ba ta canzawa akwai inda kuma ma'ana take canzawa dole sai an yi bayanin haka inda ma ta samu malam yace to kulna zamu ce qad marra misl hadha su'al irin wannan tambaya ta gabata wa jawabuhu da fadar da amsata fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala bal ja'ahum bil haqqi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo musu da gaskiya wa aktharuhum lil haqqi karihun mafi yawancin su suna kyamar gaskiya a cikin suratul mu'minun wato aya wato ta 70 a mas'ala wato ta 731 na limalin ya kawo ta nan waɗansu sun ka tafi cewa kenan aksaruhum kenan a can tana iya ɗaukar dukkan su ake nufi suna kyamar gaskiya ko kuma fi yawancin su to nan ma sai a ce a'a dukkan su ba sa ji ba sa hankalta ko ko a'a mafi yawancin su ba sa ji ji na ganewa kuma ba sa hankalta saboda wato akwai masu hankali daga cikin su akwai wanda in sun saurara za su fahimta ko kuma idan to a mafi yawancin su saboda Allah ya san akwai wanda zuwa gaba za su yi imani shi yasa ce aktharuhum mafi yawancin su akwai maganganu dai na malamai daban-daban domin duk kafiri ai baya karɓar gaskiya duk kafiri bai da hankali irin hankali na shari'a to kiran me yasa za a cewa yayin mafi yawancin su a ce kulluhum gaba ɗin su ko ko a ce a aktharuhum ana nufin wasu daga cikin su suna hankalta abinda ake faɗa sun san gaskiya ne an gane ko kuma suna ji sun gane hakikatan ma'ana amma ba su da niyyar bi saboda girman kai da jiji da kai da son bin ransu ko kuma a ce aksarhum mafi yawancin su yana nuna mafi yawancin mutane ba za su yi imani ba ba za su karbi gaskiya ba amma Allah ya san waɗansu daga cikin su za su yi imani za su karbi gaskiya to wannan shi ne abin da malam ya kawo mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 756 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa shabbahahum subhanahu wa ta'ala ya akai Allah ya kamanta su kafirai bil an'ami da dabbobi fi dhalali a cikin bata bi qawlihi ta'ala da Allah ce inhum illa kal an'am su ba komai bane tamkar wato dabbobi suke ma anna al an'ama ta'rifu Allah subhanahu wa ta'ala tare da cewa dabbobi sun san Allah wa tusabbihuhu kuma suna ma Allah tasbihi bi dalil qawlihi ta'ala saboda fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba abinda bayyin tasbihi ga Allah walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba kwa fahimta ba kwa hankalta dan haka maza ba ta in mu'tazila da sauran da su da suke cewa a'a ba tasbihi ake nufi ba ma'ana sun san Allah sun yarda da Allah wannan ta yi muni domin Allah ya ce ba kwa fahimta wannan abu to ya zai Allah ya ce baka fahimta abu kuma kai ka dawo ka ce babu shi a kai dai baka san shi ba suratul isra aya ta 44 kenan baka ji Allah ce baka ji to ya zai ka zo ka ce a abinda baka ji ka ce babu shi kafi Allah ilimi ne a antum alamu abillah shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce hayat ta barzakhiyya ta shuhada an gane ko bal ahya'un walakin la tashkurun suraye suke amma ba ku san buksan wannan rayuwa ba sai ka zo ka dawo ka ce a babu rayuwar kabari babu kaza babu kaza sai Allah su kamar malin yace wa qauluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard abinda ke cikin sammai da kasai na ma Allah tasbihi banda kafirai da an ka fitar waɗanda su ba sa tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ku suna yin tasbihin a wani lokaci amma ba tasbihi wanda a tare da tauhidi ba malin ya ce kulna za mu ce almuradu abinda ake nufi tashbihuhum bil an'ami an kamanta su da dabbobi fi dalali a wajen bata an fahimil haqqi daga fahimtar gaskiya wa ma'rifatillahi ta'ala da sanin Allah bi wasitati da'watir rasul sallallahu alaihi wasallam da sanin wato Allah ta fuskar wato da'awar manzanni manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan su ko an yi musu wa'azi to ba za su fahimta ba ta fuskar wa'azi amma su sun san Allah Allah ya sanya a cikin fitrarsu a cikin halittarsu za su san akwai Allah الثاني أمسى تبيو أن المراد أبن دأك نفي تشبيههم في الضلال زا أكمن تاسو أتكم أتا والعمى دم كمتا عن أمر الدين جمد الأمر الديني بالأنعام كما يد زا أكمن تاسو دبوبي في ضلالها أتكم أتا أتا دبوبي وعماها دم كمتا تا سو دبوبي كنم كمتا سو عن أمر الدين دقى الأمر الديني kina yadda su bu san addinin ba su ma haka ne wato bu san wato abin nan ba kina yadda ba sa fahimtar wa'azi da malami haka ne su ma ba sa fahimta amma ba ana nufin ba su dabbobi bu san Allah ba a'a dabbobi wato da Allah ya ce inhum illa kana an'ami bal hum adallu sabila sun fi dabbobi bata domin ita dabba game da abinda rashin wa'azi misali za ta ejin kalmomin ko da bata amfana da su ba to su ko za su ji wa'azin amma kuma ba za su amfana da shi ba gashi suna jin abin suna fahimta amma kuma ba sa fahimta to kaga sun yi dabbobi bata ta wannan fuska to wannan shiri ne abinda malam ya kawo kuma lokaci yayi mun halinsa nan za mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara abinda muka faɗa ya zamanto dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh